من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan nan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda a cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda ya yi daidai da daren 25 ko? a? ba masu lissahi dare na yau yau wata 27 da shi daga shi muna daren 26 ga watan zulhijja shine watan 12 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda yayi daidai da 12 ga watan bakwai miladiya shekara 2023 in ya inganta eh insha Allah ana jin mu da sauraron mu daga Masjidit Taqwa masallacin da aka yi sani da masallacin alhaji dan tafi ko kuma insha Allah ta'ala wannan shine zaman mu nabi a cikin wannan littafi mai albarka wanda muka sa karatun shi muka ce zami a kowane laraba insha Allah idan yan uwa ba su manta ba satin da ya wuce mun dan taɓa bayani dangance da manufa na da'awar sunna manuma na da'awa salafiya mun ɗauko kaɗan daga ciki muka ce mai son cikakken bayani sai dai ya koma ya ɗauki wancan littattafai guda biyu ko muhadarori guda biyu na muhammad nasiruddin albani da muka ishara muka ce daga cikinsu akwai wanda ya sa hazihi da'awatuna wannan ita ce da'awar wani wuri kuma ya ce da'awatu salafiya kamar yadda haka shi ma babban malamin shekul islam ahmad bin abdulhalim bin taymiyah ya yi maganganu da nita da wannan yasa da'awatu salafiya a gulguje ranar nan mun zana abubuwa guda shida zuwa bakwai in ba na manta ba sai dai muka yi ƙetare mu mu ga wani wuri ba saboda sauri da kuma yanayi na lokaci yanzu insha Allah ta'ala a gulguje ka hanyar shiga cikin karatu za mu taɓa bayani wannan wurin na daga cikin manufanmu shine samar da wasu jama'a samar da wasu gungu na mutane domin shiga ƙauye da birni wurin karantar da mutane addinin musulunci domin shiga ƙauye da birni wurin kiran mutane zuwa ga addinin musulunci sannan kuma da karantar da tsohin musulmai wanda ba su da ilimi na addini da kuma karantar da sabon musulmai wannan na daga cikin manufar da awanmu wanda shine na wance ban gani ba wanda insha Allah ta'ala me son sauraron sauran sai dai ya koma ya saurari darasin da muke baya sai duka wannan manojin da muka zana sun ji mun ce kokarin karantar da musulmi a raba su da shirka a raba hadisan ƙarya kaza kaza kaza kaza kaza to akwai wasu abubuwa wanda muka sa gaba wanda a yanzu haka ko da wani lokaci muna cikin wannan abubuwa insha Allah ta'ala saboda mun ce ana son a raba musulmai da shirka da bid'a sai muka ga yanayin da muke ciki a rayuwa duk lokacin da kace za ka raba mutum da wani abu to dole ka kawo mishi wani abu wanda yake makamashin wannan ka ce ma mutane kar su tafi wurin boka ka ce kar su tafi wurin yan boyi ka ce kar su tafi wurin yan kaftaji to dole ka kawo musu wani abu wanda zai zama daidai da wannan abun ba sai sun tafi wannan wurin ba kuma shi ne musulunci sai muka ce da wannan muna yunkurin ɗaga wuri wani santur wanda yake na rukiya ne domin yaƙi da wa'ancan mushrikan wanda muke cewa ka a tafi wurin aljannu sun buge mutum ka ce kai tsaye wurin bokaye ka ce kai tsaye wurin yan bobi kuma kai ba ka iya mushi komi kaga addinai ne baka isa ka hana shi ya kai ba ka ce mai a musulunci babu ko sai ce to a musulunci ne ya dace sai ka ce a rika sai ka ce to zo ilmin sai ce bai iya ba sai ce to bari mu tafi in mun yi sai mu tuba mun fahimta yan uwa sannan kuma da wannan za mu rinka kokari a rinka wayan ma da mutane kai su gane hadarin da ke da kwai cikin shirka su gane hadarin da ke da kwai shiga ɗan bori da matsafa su san duk wanda ya kai wannan wurin ya yanke duk wata alaƙa tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala duk da asar da za ka yi duniya tana da sauƙi matuƙar baka haɗa Allah da wani da shine kayi mai shirka mun fahimta muna tafiya a gurguje ƴan uwa sai kuma shi ma muka ce dole za a raye da mutane a rayar da mutane tunanin su ingantaccen tunani a raba su da ɗanna wanda ya ƙi tsakanin su muka ga ai wannan tushe na farko shine aure sai muka ce da wannan muna son mu ɗaga wuri wanda yake za a rinka wayar ma da duk wani ma'auraci ko wata wanda za ta aure ko wanda za a arme kansu me yasa ake arme kuma dan me ake aure wani manufa ne ake so a cimma cikin aure sabani yanzu zaka dauka matasa da yawa suna arme har da ma wasu latijawan ba su ma san me manufa aure ba wani bai san dan me ake aure ba wani ya dauka kadai ana arme ne dan sha'awa mun fahimta uwa to dole a rinka wayan musu da kai su san wannan armar ibada ce kuma su san wani haƙƙi ne rataye kansu da kuma kan zuriya da za ta biyowa bayan su ka san daga kai yanzu an gina wata al'umma wanda Allah kaɗai ya san ina ne al'ummar nan za ta yankewa kuma duk wani abu da za a yi mai kyau ko mara kyau cikin wannan al'umma ka san kai ne asali foundation kai ne wanda ka gina wannan ita ma macen ta san wannan to kenan sai ku sa tsoron Allah subhanahu ta'ala cikin zaman ku wanda shi ne hasken da zai haskaka rayuwar ku hatta zuriya ku ta baya ta auhana da irin alkhairan da kuka bar musu haka kuma in kuka wargaje duk abin da zai biyo baya Allah shi yayi dangance da abin da zai biyo baya sai muka ce akwai wani matsala na gaba shine harakan marayu addinin musulunci addini ne wanda ya kula da kowane irin mutum ko duk matakin da kake a rayuwa ko mun girman shi ko mun karanta shi addinin musulunci bai bar ta haka nan ba shi yasa sai muka ji mai ahalar ya ce wala yuhillu lahu an yaf'ala fi'lan ko hatta ya'lamu hukumul lafihi yace bai halitta ga musulmi bai aikata kowane irin aiki kowane iri na halaka ne na haram kuma yace bai halitta bai bar shi har sai ya san kuncin Allah kan wannan abu mun fahimta uwa to su ma marayun nan a wannan zamanin da muke ciki suna bukata asali a taimake su ta kowace irin hanya taimaka su na hoto shi ne a tsora su kan addinin annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aqida ingantacciya mun fahimta wanda za su tasowa su taimaki al'umma amma sakin ta ajibe yana ɗaya daga cikin abin da ya ƙara taimakawa ta addanci ya da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu baki daya sai kuma matsala ta gaba ita ce matsalar matasa muka ce shi ma insha Allah ta'ala za mu buɗe wuri wanda za a rinka horar da matasa maza da mata ayyukan hannu da wasu ilmummuka domin yaƙi da ɓanna na shaye-shaye da haɗace-haɗace da zaman banza wanda ya kewaye matasan mu a yanzu shi ma insha Allah ta'ala wannan yana ɗaya daga cikin ayyukan da muke so mu yi ƙarƙashin wannan da'awar tamu ku gane annan Muhammadu sallam ba karatu kaɗai karanta mu mutane ba a'a dole za a samun ma da mutane wani tsari wanda za su rayuwa kan shi mun fahimta yan uwa matasan nan suna buƙatar su samu ilimi na addini wanda kamar yadda yake cikin min wasaya salafin shabab yake cewa annan muhammad sallam a bisa ilimi yake cewa ya muna umarni in muna zamana a majalisar mu in mun ga matasa mu tashi mu tarbo su mu matsa musu wuri su zamna yace mu sahabbai in muna zamanin in mun ga matasa muna cewa maraba da wasiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce mu matsa muku mu yalwata muku wuri in kun zo cikin mu ku zamna shi yasa dan daga cikin malamai yake cewa duk fadar da kiga an ce talaci ya wace kuma ba a san matasa su zamna wanda yake to ba alkhairi suke shinkawa ba kai yanzu ka san in alkhairi ne kake tattaunawa kai da abokanka ci gaban rayuwarka ko ci gaban rayuwar al'umma ka so ɗanka ya zo ya saurari wannan kadiba fa da annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kaga sahabi ya zo dan shi ya zo sahabi ya zo kulkin shi ya zo duka fada guda ce saboda ni kaga ba a samun tsegumi akan wannan fada alkhairi ne ake tattaunawa amma yanzu kuna gulma wa'ansu wata ta hauka kai ya riga ba kan da dinar zaka zama ba ta daga nan gurin saboda ni ba alkhairi bane wannan latijawa suke tattaunawa to wannan buɗe wuri da za a samu a wayar ma da matasa kai kai tsaye ka koya mishi aiki kuma ka ɗora shi saman kai ilimi na addini da aƙida ingantacciya to tabbas za ka ga samun generation inda za ka biyo baya generation ce mai kyau ɗaya daga cikin magabata ke cewa da al'ummar da take son ta gane mustaqbal inta ta san future inta yace ta kalli suwaye matasanta to yanzu in kana so ka gane Nigeria ta ya za ka kasancewa nan da shekara talatin arba'in ne zawa ka kalla suwaye matasan Niger a yanzu in ɗan shaye-shaye ne to ka san suwaye nan gaba a Niger in mutanen kirki ne ka san suwaye nan gaba a Niger to haƙƙin malumai ne masu da'awa na musulunci su janyo wannan matasa a jiki mun fahimta matasa masu shaye-shaye masu zinace-zinace masu kashe-kashe haƙƙin malumai ne su shiga cikin wannan matasan su ga ne ya tsalla su cikin wannan ta'asar da suke ciki don su yi maganin ta ku yi haƙuri saɓanin halin da muke ciki yanzu wasu daga cikin masu da'awa suna ƙyamatan masu aikata wannan fanni sai ka kina cewa ma shiga shaye-shaye suke wanda annan Muhammad sallam ko kafin zuwan musulunci wannan Hamza dan giya ne ta Ali wannan ɗan kulab ne su Umar ɗan daba ne kafin zuwan musulunci da annan Muhammad sallam da yazo sai ce to ku ga matasa tun da zaman fada kuke shaye shaye kuke ku ta wannan musuluncin ba naku bane ba mun fahimta amma annabi ya ce wa ai musulunci yana buƙatar irin ku ku zo ka kalla hidimar da su Umar da ta Ali da ta hamza suka yi ma musulunci amma ka ga wannan rayuwar da kaga ana yi kai dannan da suke can bayan zuba a mayin ta amma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jawo su a jika bai samace su ba sai suka zama na mutanen keke ko daga an taɓa musulunci sai kai suna cewa mu aka taɓa hawwal cikin sahabbai Salman al-Farisi yake cewa ai shi baban shi ma musulunci ne Umar yake cewa Allah ya arifu sunna ko man la ya'rifu jahiliya ba wanda zai girmama wannan addinin da annabi ya zo mana da shi sai wanda ya san wata rayuwar da muke ta baya kadiba fa to kaga aikin malumai ne su shiga cikin wannan matasa mai ku ne ne yasa ku wannan shashayar da kuke in suka gano kaga za ku tsaida kanna kuma su maganin wa'annan to amma ba ku shige su ba kun ce iska ne kuma duk in ka wuce ko sallama ba ka mutu suna jin haushi daga ka bada baya su jira jiran ka dan abin da ka bari su saci suna jin haushin ka suna Allah kawo ranar da zaka taɓa wani su nuna ma duk wannan joman naka shi yake iskanci haka nan ne amma kai mu'amala da su ka nuna su mutanen kirki ne wallahi wannan ya iskan ko in suka shiga aikin da suke musulunci ko usta zai ba su shi saboda shi ya san iskancin da yake da ƙarfi ne da gaske ne yake to yanzu musuluncin ma zaka ga daga wani yazo zai tara muku shedantaka cikin masallaci sai ya yaro ka ba hankali fa eh mun riga ka zuwa wannan wurin duk iskancin da kake ji muna ɗan iska ne tantagararru Allah ne ya taimake mu muka zo nan in dabancin kake ji ne so mu nuna ma kai baka ma iya ba haka nan da suka yi musulunci Allah ya ɗauka musulunci ta hannaye to muna so mu shiga cikin wannan matasan ni yaƙi da wannan ɓannan wanda ta yasu tsakani muna tsayi a gurbi yan uwa sai wannan wanda muka ce muku za mu samar da wasu jama'a wannan na ga in nace za mu ci gaba da wannan bayanin abubuwan da muke so ne suna da yawa za mu taƙaitawa insha Allah ta'ala kuma ina kiran kaina da uwa baki ɗaya su gane cewa haƙƙin malamai ne asali kafin gwamnati sai malamai sun kasa sai su gwamnati sai magani sai in sun kasa ban san ko kun gane mun ce ne ba sai in malamai sun yi nasu aiki sun yi da'awa sai suka ga wa'ancan in ba kama su aka yi aka liƙe ba ba yadda za a yi ɓannar ta tsaya sai ta ce gwamnati kama wa'ancan su liƙe an dakata wancan ɓalle sai a yi saurin gyara wa'annan mun fahimta amma malumai yanzu sai suka ƙaurace suka ce gwamnati ita kaɗai za ta yi ita kuma gwamnati ƙarfi ne gare ta ba salo ba wanda za ta haɗa mutane wanda za ta raba mutane da wannan ɓalle akwai irin kamar polis na ajandar nan sahiman wannan ko wanda ake ce ma ajandar shekare mara albani ke cewa na nigeria ba ki ɗaya mataimakin shi sai ya zo makarantar shi ya zo ya kwana ya yi ya je da ake karatu dare da rana ko da yake sai kira ni gidan na ce ce ai malam mutanen nan dole ne ce zo ka ga inda ake shiyar da mutane ake ɗarme wa mutane imanin su kan abu mai kyau da mara kyau yace sai ya gane ashe su can asali bisu ma ɗauki hanyar raba mutane da ɓanna ba mun fahimta uwa to ina kiran kaina da irin ƙanana ƙananan ustazai ina masu zafin kai ki gane wa'annan ƴan iska su ma abu ka aiki ne wallahi in kana alaka da su kyakkyawa alaka ko duk yadda wani yake zai shigo gonarka baka sani ba za ku magane shi baka sani ba za ku magane shi amma in da man kai ma kana jin nasa haushi fa da su za a haɗa ke duk wani bala'i amma kuma suna taimakon da'awa wallahi Allah ya kama mana baki daya kenan insha Allah ta'ala dangance da wannan misali da za mu na ahalari wanda kusan mu ce duk mai rayuwa a irin wannan yankunkuna namu ya yi shi ba so ɗaya ba so biyu ba kuma ba wai mun zo bane mu koya ma mutane wasu karatu wanda ba su iya ba mu ma ɗan makaranta ne koyan karatu muke har yanzu bakin muna tara shi ne na tada mu ma iya tara shi ne yake da kyau shi yasa karatu ne za mu tunatar da junanmu za ku ji in yi karatu mu ce duk wanda ya ji wani kuskure mu da Allah ya gaya mana mu gyara dan mu ma taɓa yarda mun iya ba mun fahimta kenan muna buƙatar ƴan uwa su kama wannan addini a tsayar da addini ba ke ɗaya taimakon addini ba aikin mutum guda ba ne ba mun fahimta to Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai sannan muna roƙo Allah subhanahu ta'ala duk alkhairan da ke da kai cikin wannan karatun Allah subhanahu ta'ala ya haɗa mu da shi duk sharrin da ke da kai Allah ka raba mu da shi ya Allah ka tsare mu duk shara abin da ka halitta baki da kamar yadda yan uwa suka sani shi littafin ahlari littafi ne wanda an yi shi bisa kan wani mazhaba mazhaba na babban malami shine Imam Malik rahmatullahi alaihi wani babban malami ne wanda ya karar da rayuwar shi kan taimakon sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan wannan littafi an yi shi ne a bisa kan wannan mazhaba ta babban malami kuma asali shi wanda ya rubuta littafin kamar da uwa za su gani in kana dan bibiyar tarihanta tarihanta ni dai har yanzu na dan halaka abin da na halaka cewa saboda akwai haɗari kwarai ka zo ka yi magana kan addini ko kan mutum wanda baka san ingancin magana ba mun fahimta shi yasa sai na dakatar da wasu abubuwa dangance da tarihin wanda ya rubuta littafi zan ɗan yi magana kaɗan dangance da ni abin da ya shafi sunan shi ko kuma kamar da yake mazhabar shi ya bayyana da ɗan ina ne shi da ina ne aka haife shi da kuma wani lokaci da ya mutu na ɗan samu wasu daga cikin rubuce-rubucen to kuma kai tsaye da na shiga bincika wani tarihin nashi sai na ga ya saba da wannan na shiga wannan shi ma na ga ya saba da wannan sai na takaita shi har zuwa wani lokaci mun fahimta ya uwa kenan kaga wannan ma kalubale ne shi addinin musulunci ba ka magana da ka hatta annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi shiru yake yi sai Allah ya ce mai gaishe ka gai shi yasa kuka ji an ce wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyi ma za ka ji an zo an ce ma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yas'alunaka anil kaza sai Allah ya ce kul ka ce musu kaga ba shi yake ba suka da Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah mun san yaya ne muke ma sallama amma salatin nan da Allah ya ce amma yaya ne ake yi annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam shiri sai da Allah ya wahayi sai yake ka ce musu ta ce kulu ku ce shi yasa kalu da ne ga duk wani wanda yake dalibin ilimi ko malami wanda yake mai da'awa ya kiyaye kakka yi kallon mutanen da ke gaban ka wasu irin mutane ne ka zo ka tafi bakin ka ko ni ka rinka gai ko da kuma yara ƙanana ne tarihi zai zo ki ashe da duk maganar da wani yake ƙarya ce ko kuma ki ta su ji sabanin wannan magana shi yasa kai shiru dangance da abin da ba ka da inganci shi ko da ka sani to ƴan uwa dangance da wannan misali da nake so mu shi ne na so kafin mu je ga littafin shi wanda tarihin wanda ya rubuta wannan littafi mun ce za mu yi magana ne kan mazhaba wanda yake na imamu malik to sai dai shi wanga karatun da za mu za ka yi wani wuri mun ce mai ahalari ya ce kaza sai mun yi da karatun ka sai mu ce sai dai wannan magana da mai ahalari yake ta ci karo da wannan aya ta Qur'ani misali ko kuma ta ci karo da wancan hadisi mun fahimta kamar yadda muka ce muku na daga cikin manhajmu shine fada da riko da mazhaba mutum ya ce shi malikiya ne duk abinda wata mazhaba ta zo shi bai yi sai malikiya mutum ya ce zai yi riko da kungiya ne a'a to za ka ji mun ce ainihin gashi nan mai ahalari ya ce kaza kaza kuma sai ka ji mun ce sai dai wannan ba daidai ba ne mun yi shi ilimi ne a'a sai dai mun rayu a bayan shi ne kuma duk mutumin da kai rayu a bayan shi wataƙila za ka iya ganin daidai shi da kuskuren shi saɓanin canza su ilimin da yaya kuka same shi a wahalce kan abu kaza za ka wahala za ka tafiya babu jirgi ba mota balle yanzu da salula nan sai in kira ni malami daga ƙasar Saudiya daga Makka daga Madina daga ina daga ina daga ina ya ma bayani su kuma sun duk babu wannan sai ka wahala ka tafi kuma wannan shine ke nuna cikakku na su ɗan adam ne suna daidai suna kuskure mun fahimta kamar yadda annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara haka da kanshi to ƴan uwa duka wannan malaman mazhabobin kafin su sun hana kai ta kalidanci zuwa gare su kamar yadda babban malami Ibn Taymiyyah zo cikin lamiya bayan ya gano kafe ce haza atiqadu shafi'i wa malik ko sai ce wa abi hanifa thumma ahmadu yankul sai ce fa in tabata sabilahum fa muwaffaqun wa in tada'ata fa ma alayka muawwal haka babban malami ibn taymiya ya kawo a cikin lamiya shi wanda yi sai nan ɗan uwa mu ahlus sunna da'awanmu ba zuwa ga shakhsiyar mutum bane ba mutum guda bane muke rikewa muke da abin da shi ne daidai da abin da ya bari kuma shi ne a bari shi mun fahimta a'a mu muna tahiya duk duniya ba wanda zai muna magana kowane ne shi muke kawai gaskiya ne sai bincike ya nuna haka banda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma sahabbai shi hatta maganganu na sahabbai za ka ga wata magana ta ci karo saboda ni shi sahabin yayi fatawa ne gargaran ilimin shi sai a samu hadisi ya saba mun fahimta to dole a bar sahabin nan kayan shi kamar yadda kafin mu shiga nan za ku ji maganganu na su shugabannin mazhabobin wanda in lokaci zai ishe mu sai mu kawo na duka nasu ko da azuri in kuma lokaci ba ita sai mu kawo ko da na shi imamu malik ibn ko kuma mu karanto kowanne nasu a gurguje malami na farko wanda aka fara dangance da ɓangaren mazhaba shine wani malami a imamu abu hanifa ko shine malami na farko to shi ma imamu abu hanifa za ka gane dukkan su manufarsu daidai ne kuma dukkan su masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ne za ka ji suna cewa ku rinka auna maganganun mu in sun dace ku auna in sun dace hatta shewa in ya ci ko sai da yace adiba cikin maganganun shi in ya dace da sunna a dauka in ya saba ma sunna ayi watsi tijani yayi haka to amma ku ya hakuri an uwa mai tijaniya sun tsaya sun ce duk abin da tijani ko in ya ci ya gani kadai shine daidai ko da ko zaka ce mishi ga hadisi ga ayat qur'ani zai ce ai malami ne ya yi ka ilimi mai son wannan yana nan cikin fila da tafsir nashi da kuma wasu da tattauhai makamanta haka yana yanzu a gurbe insha Allah ta'ala za mu tafiya kai Imam Malik Imam Abu Hanifa afwan Imam Abu Hanifa yake cewa idza sahha al-hadith fa huwa madhhabi in hadisa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya inganta sai ka ji imam abu hanifa ya ce shi ne mazhabin shi mun fahimta yan uwa me yake nuna ma cewa in hadisi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da ka ga wata fatawai shi sai yasa za ku ga musamman imam nawawi sai ka ji in ya zo cikin littafin shari'ar sahih ko nuri makamantan haka sai ka ji na cewa wannan ita ce fatawarsu kuma ita ce fatawar malamin shi ne shugaban mazhabarsu kun san me yake nufi saboda ya ce idan sahal hadith fa huwa mazhabi shi malamin nasu ya ce in hadisin annabi an yanta shine mazhabi ko su ce to hatta malamin mu bai kan wannan fatawai mun fahimta ban san ko muna gane ne yake ne ga ko ya hakuri haka kuma imamu abu hanifa yake cewa la yahillu li ahadin bai halitta ga kowane mutum yace an ya'khudh bi qawlina ya ɗauki ɗaya daga cikin maganganunmu malam ya alam min aina akaznahu matuƙar bai san mu daga ina muka ɗauki wannan ba kaga sun hana ta ƙilidanci ko a ba ka cewa kawai imamu abu hanifa ya ce kaza yace bai halitta ka ɗauka ba kai wani wuri ma sai yace haramun ne ga duk wanda bai san dalilin mu zai fatawa da maganin ka ji malamai masu tsoron Allah subhanahu wataala kana ji yana ce ma kai ɗalibin ilimi bai halitta ka ɗauko maganar shi baka san ina ne ya ɗauko shi maganar to wannan magana ce kaɗan daga cikin maganganun imam abu hanifa haka kuma za mu tsinta yi shi maganganun nashi suna da yawa mu sai kan wani malami na gaban shi shine wanda ake shamawa imam malik bin anas rahimahullah shine babban malami imam malik yake cewa inna ma ana basharun yace ai ni mutum ne kamar kowa yace ni aski wa usib yace ina daidai kuma ina kuskure kaji ma imamu malik to balle ne ahalari kamar yanzu nan ne na wata komi ne ma magana misali ne nake yi sai kuma ba zu ne ma magana yaya magana kai a yaya mere na da sakewa to kamar yanzu shi wanga mai ahalari watakila da kai matakin mayar ba sai da ake ko mai unguwa ko ko mai unguwa yana ta mai wani mai unguwa ce malam wa yake mamuwa mu da girma to kamar da a gurbe shi ne kamar yanzu shugaban ƙasa yi magana to kaga shi mai aibar da take wa ko dole umarni za yi to haka ne imamu maliki ne yake cewa ni dan adam ne kamar kowa ina daidai ina kuskure sai ce fanzuru ku diba fi ra'ayi a cikin ra'ayika na a cikin maganganu na a cikin littattafai na yake fa kullu ma wa ma wa fa alkitab wa sunna ja abin da ya dace da alqur'ani ja abin da ya dace da hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imam malik ne kike so ni sai ce fa ku ji ku rike wannan abin dan ni ma shi ne abin da na rike sai yace wa kullu ma lam yuwafiq ja abin da ya saba ya saba da ni yace alkitabu wa sunna abinda ya saba ma alqur'ani da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imam Malik bin Jabi da shi sai ce fatruku ko rabu da shi wannan shirme ne kawai to kai shi wa gabanin mazhabobin kenan shi yasa babu kyau mutum ya rike wata mazhaba gam yace in ba ita ba ba wani maslaha su duka shugaban mazhabobin ba haka suka yi ba kuma za ka ga shi yanzu imamu malik ɗalibi ne wani imamu abu hanifa haka za ka ga salsalan nasu ya je wannan malamin wani wannan ya karatu daga wani daga wani daga wani daga wani Allah subhanahu wa ta'ala ya muna muwafaqa wani wuri imamu malik yake cewa laisa ahadun ai ba wani mutum ba'ada nabi sallallahu alaihi wasallam bayan manzo Allah yace illa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak fashi ana amsa magana shi ana watsi da magana shi to balle wani malamin ungoku ko wani wane ko wani wane kowa ne ne duniya ana riko da magana shi kuma ana watsi da magana shi sai yace ni banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda za mu ji akwai wasu fasawoyin biyawa wanda imamu malik ya yi ya yi amma cikin ɗaliban shi ke wani ya ce mishi wannan malam ba sunna ba ce sai ce a ba to ina dalili yaro kawo dalili sai an wani an wani an wani haddasuna wani an wani an wani a rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ce a to daga yau ni ma na dawo na gashi imamu malika mu kuma yanzu ku yi hakuri ku riba yadda malaman da ke da awar sunna zai gane ya yi kuskure amma zai ke hitowa ya ce wai shi ya yi kuskure wai gani yake zai shi za ta zubewa ai rishin bayyana kuskuren naka nan ne zai yi darajar taka za ka zubewa saboda kai kana so ka nuna kai baka kuskure duk girman malami za ka samu ya yi fatawa ko ya yi karanta wani hadisi sai ka ji an ce ai bai inganta ba a gurguje imamu malik tambaye shi aka yi dangance da tsatsace ya tsayi wurin arwalla sai ya ce ai bid'a ne bid'a ko ɗalibin shi Allah ya hasa malam muku a wurin musulma sai ce auren ku sunna ce ai malaman ka wani shi karantar da mu hadisi to karanto mu ji da isnadi yace an wani an wani an wani an wani har ya kai ga inganta hadisin sai amma malik ya ce wannan hadisi ingantacce ne dan haka daga yau ni ma fatawa ta tsatsace ya tsayi na Allah sunna ce ta ga yanzu in mun zo ne a halar ya ce ba sunna bane sai mu ce sunna sai in ji imam malik in nan ya hana sai mu ce ba zun ya ce a yi mun fahimta yan uwa to haka dai ne yadda za su ga wannan malaman mazhabobin suna tsayuwa sai malami na gaba shine ni imamu shafi'i rahmatullahi alaihi wanda shi akwai maganganu yawa kan shi wanda yake magana shi fa duk abin da yake yake kai in ka ga magana ta ta saba mu sunna ka dauke ka ka kunna mata wuta ma yace dai shi ma ba ya kafta daga kanta a gurguje kenan ya uwa shi yasa kamar da nake cewa dan malami yayi magana an samu a cikin ladabi da girmamawa wasu daga cikin ɗalibai ko abokan shi malumai sun mishi magana ba shi bane ke nuna kasawa ko wannan malamin bai da ilimi abin da ke daidai shine malamin nan ya dawo yayi yayi riko da wannan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda sasin can da wuce muka ba ku hasa sahabi ne wanda gashi yayi magana ko Umar yake duk wanda take matar shi take uku tayi haka ku amma ta Abubakar suka ce aha Umar ai sahabbai suka ce Umar wannan ai baka isa ba ai ya saba mu sunna ina baka ji Allah ya ce a talaqu maratan ba saki bayan saki baka ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ai saki a kalma uku ana mai da haka annabi ce haka Abu Bakar ce sai Umar sai kuma asuwa sai a to kuma haka ne fa da Allah saka muku da alheri kai ban ma hata in zauna gari inda babu ire-iren daga to matsalar yayi yayi kamar kace hudu ba ne to sai wasu suka yi riko da wannan magana ta Umar bayan ya dawo ya warware ta yanzu za ka ji wasu daga cikin malikiya sun ce duk mutumin da ya kace masa ya kace uku ta ka ku har abada sai wani ya arme ka sai mu ce ba haka nan bane yo kai kahin kahin malam wani ilimi a a sai dai malam wani ya saba mutun nan kai ka yanzu ba ga Umar Umar ne magana aka ce magana shi ba daidai bane to a tunanin ku a musulunci wane bai magana wanda ta taba musulma ai shiru kan shi babu ‘yan uwa wannan a gurguje kenan haka shi ma imamu shafi'i da muke ce muku na daga cikin maganganun shi yake cewa yace da abin da kuka jina ce matuƙar ya saba ma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku rabu da wannan abu yace kai kullu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai duk wata magana wadda aka samu daga annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace fa huwa qawli ni ma shine abin da nake kan shi kamar yadda muka ce muku za ku ci Imam Nawawi suna haka ne sai yake cewa kuma wa in lam tasma'uni sai ko da baka ji daga gare ni ba ha wai cewa yake yanzu in ka dauko saka ce ai Imam Shafi'i ya ce ba a jam'i bi misali ba a jam'i bi saboda dalili ruwa in ana ruwan sama ba a jam'i bi kamar yadda wannan Imam Abu Hanifa shine wanda yake kan wannan ba a jam'i ko da ana ruwa ma yake ko wajen ruwa yanzu a ce ai wannan magana ta saba ina ne baka ji shi imamu abu halifa ya ce in hadisi annabi ya aminta shi ne mazhabu shi ba mun fahimta yan uwa kamar kamar yadda nake sake maimaitawa duk girman malami bai isa ya ce ya san komi ba ku ba lokacin da sahabbai da suka yi tahiya da suka yi tahiya sai suka sun yi nisa cikin tahiya sai suka ji labarin cewa ne ai akwai annoba a cikin garin da za ku shiga mun fahimta umar ya tattara sahabbai to ku yanzu a kuke gani wace da wani hadisi daga annan muhammad kowa yake kai mu gaskiya kai kara ana nan sai gawa abdurrahman bin aukai ta aiki ya ji hadisi annan muhammad sallallahu alaihi wasallam in kun ji labarin garin da ake annoba kar ku shiga cikin garin in kuma kuna ciki kar ku to ta to shi kenan kalli dukkan sahabban nan bisan wannan hadisin ba to kai wane ne kai a ni wane ni ni ban ma ba da misali da kaina dan ni hayin bin san komai ba wai sai da kake jin sai wani ne waye kai koko ga ku umar hadisin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in za a in an shigo gida ko a nemi izini ya ayi wallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'anisu wa tusallimu ala ahliha ko lokacin da in ba na manta ba Abu Musa al-Ash'ari ko Abu Sa'id al-Khudri na manta wani sahabi ne wanda ya je gidan Umar da ya sallama ko uku da hito ba sai kama hanya ta yi shi kuma zai so ce wai ke sallama aka ce wane ne wane ne danni bai jira ni ba ka umar je sallah sai kai kai sallama sai ce a annan muhammad sallallahu alaihi wasallam in kun nemi izini ku uku ba ai muku izini ba ku koma sai ce to me dalili aka ce wanda ya ba umar shaida shine yaro kararrabi ne ma cikin sahabba kadibi girman umar shi yasa yanzu duk girman malami zai iya wa yaro ƙararrami ya ce malam wannan magana akwai kuskure cikin ta ko kuma malam wannan hadisin da ka jawo ga inganta ba ba shi ke nuna rashin tuna ba kamar yadda babban malami Allamatul Usaimin ya kawo sharhin da ya zo haka Ibn Rajab al-Hanbali kalashin da hadisi kalashin hadisin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake addinin nasiha yace na daga cikin nasiha ga malami shi ne duk lokacin da ya zo wani abu wanda ya saba mu sunna a samu wanda za su zuwa su je su mai bayanin hakikanin abu amma ka kalla yanzu yadda ɗaliban ilimi suke za ka ga sun je wurin malami sun san fasa wannan da yawa ba daidai ba ne amma sai su yi shiru sai in an hito su ta gulma ai kana jin magana wai malam wani ya ce kaza ya halitta eh anya malam wani kaza dan me baka tambaye shi ba kace malam bai dalilin ka ina a misali ne aka kawo eh misali ne muka kawo a gurgurzu kenan uwa kenan da ta lokacin kiran sallah yayi bari in ga matsayin bayani sai kan ko saura minti na a minti biyar bai isan kenan za mu tsaya daga yanke da maganganu na suwa na malaman mazhabobin kenan insha Allah ta'ala a rana irin sai karatu littafi kai tsaye za mu shiga daga mun gari shi wanda ya rubuta a halari in ga shekarar da aka yi ga shekarar da ya mutu mun fahimta ga shi kuma malami ne kaza kaza fanni kaza fanni kaza fanni kaza dan kasa kaza ne ga abin da ya samu ake cewa akhdari in ba sunan shi bane ba saboda kaza ne saboda kaza ne saboda kaza ne kawai sai mu bude littafi ma huwa awwal ma yajibu ala al-mukallaf mun fahimta tasiri imanihi ثم معرفة ما يصل به فرض عينك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا إن شاء الله كمان da muka ce mai uwa karatun zai zama na kamar tunatarwa ne kina ina ji za mu buɗe tambaya tun daga na har kiran sallah bayan kiran sallah ɗan uwa za mu ba da dama a yi tambaya ko kuma wani wuri da aka je don yi kuskure kuma da babban shehi nan zamne shine akan gaba in ya zama yi kuskure ya gyara muna sannan kuma yan uwa baki daya a shek
suna gudun shekhu ne لا داعي لا داعي لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، كنت ما عندي ما أعلق على ما قال الشيخ إلا نشكره على حسن الأداء وهذه البيانات التي جاء من عنده جاء من فهمه آه، منى غلم مالا ونن karatu da karantar da mu da kyautata a cikin bayanin shi Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mishi da alkhairi haka muke so ga shababin mu su kokari su fahimta su fahimtar da mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lada ya ba mu lada saurare wannan haka ake so a kowane littafi mutum yana so ya karanta kamar na abin da malamin hudi wane ne wanda ya yi na hadari wani shekara ya yi menene halalan shi yana da lokaci wanda malam za ya huda muku wani menene halalan shi menene littafin da ya yi kayan wannan lahadari wani irin mazhaba wannan ahalu sunna ne kulsufi ne ko wani abu yana da kyau ya yi muku bayani ta a shiga cikin littafi murtahal bal murtahal qalb mutum yana karanta littafi hankalin shi kwance zikin shi kwance saboda karatun da malam yake yi cikin wannan littafi mai littafi kaza ne kaza a cikin lokaci ji ya aikata kaza ya aikata kaza ya aikata kaza kenan mutum ne gurzo ne a cikin zamani shi manan za a karantar da wannan sai ku fahimtar da cewa ashe lahadarin da muke gani a hannunmu ashe ba mutum karami ne ya yi shi ko maganganun da akwai ciki saboda har yanzu ba a samu bayanin da mai lahadari ya yi cikin lahadari wani littafi wanda ya cikin sallah lafiya ma babu tsari ya yi magana sosai a cikin babu tsari kamar mantuwa cikin sallah wanda wani littafi ba za ka same shi haka yana ya yi kokari babban kokari ne ya yi Allah subhanahu wa ta'ala ta kama ka kan kai insha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kenan insha Allah za mu ba ladan kira sallah bayan ya kira sallah kenan sai a yi tambayoyi insha Allah kenan ana iya sai da ana iya sai da duka ana iya sai da